الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة 21 ko 21 ga watan safar hijira tana da 1443 wanda ya dace da 28 ga watan tara miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin fiɗin malikiya a littafin aziya ya ce wa amma talak amma shi ka dama ya ce fi sha'in min masajin nikahi wa talaki da sauransu ba ya ce to wa amma talak amma at-talak kalman at-talak din fa huwa ma'khudun min qawlika an riko shi ne daga fadin ka kace atlaktun na qata fantalaqat na saki taguwar sai ta sako zaka faɗi wannan ne idza arsaltaha min iqalin aw qaidin idan ka saki taguwan daga akala ko daga dabaibayi an daure ta a jikin tilke ko an sa mata da baibayi sai ku kunce ta sai ka ce atlaktun naqata fandalakat to a yin wannan aka dauko kalmar atlakat kaga shika kenan fa kullu zati zaujin to yana so ya rabde ya ma rabdin ainihin ma'anan shi na luga da ma'anan shi na ainihin shari'a yace fa kullu zati zaujin dukkan ma'abociyar miji musaqatun ai abar da baibayewa ce inda zaujiha a wajen mijinta ko da baka ga an ɗaura igiyan ba amma a ma'ana kamar an da baibaye ta ne an ba da ainihin jagorancin ta ainihin mijinta fa in faraqaha idan ku ainihin mijin ya rabu da ita kaga a tilaka hamin wasaki ya sake ta kenan daga wannan da baibayin da an ɗaure ta an bashi yanzu ya ce ya sake kamar ya sake ta daga daga wannan da baibayin kaga ma'anar ta kusa zuwa ɗaya sai dai wannan a hissi ne wannan kuma a ainihin ma'ana ne wata lugatan to shi dai kalma addalaq a lugan larabci shine al-inqida wa zahab yankewa da tafiya ka datse abu abin ya bar inda yake ya bar inda kake tafi yanzu misali kamar ka dame ainihin roba ko danko kana yanke shi kaga ka yanke kuma zai yanku gabarin ka ya tafi to wannan shine kalmar addalaq a lugan larabci wastilahan a istilahi na ainihin shari'a idan aka ce addalaq shine hallul ismati almunaqidati baina zawjaini warware wannan igiyan auren almunaqida ce a bar kullawa bainar zaujaini tsakanin ma'aurata guda biyu da in an zo an zauna za a ce za a kulla aure ko za a daura aure tsakanin wane da wance to warware wannan igiyan shine at-talaq to wannan ainihin at-talaq wanda yake bada wannan ma'ana na istilahi wa hadha amrun wannan wani al'amari ne ja'alahu Allah ta'ala bi yadil azwaj wanda Allah ya saka shi a hannun mazaje duna zaujati banda mata yawa namiji kadai shi Allah ya saka ainihin warware wannan igiyan a hannun shi wahuwa ala qismaini kuma shi ainihin shika din ya kasu kashi biyu mubahun akwai na halal wanda ainihin aka halalta wanda in kai ban kai laifi ba wahuwa talaqu sunna shine shikan sunna shikan sunna halal ne mutum yayi dan mutum yayi ba za ka kama shi da laifin dan me yayi ba wa mahzurun akwai kuma na haramun وهو طلاق البدعة شine shikan bid'a wa huwa talaqu salasan to menene ainihin shikan bid'a wanda shari'a ta na shine at-talaqu salasan mutum ya saki mace shika uku fi kalmatin wahida a kalma daya ba ɗaya bayan ɗaya ba kuma ya kunshi kalma ɗaya mutum ya saka a lokaci daya yawwa ko ka ce na sake ki shika uku bid'a ne ko ka ce na sake ki na sake ki na sake ki duka ne bid'a ne an fi so ka yi shika daya idan an sake komowa ka sake matsuwa ka kare yi har ya kai ukun a haka at-talaqu maratan ke wani dalakin sunnati shurudun to shi shikan sunna din yana da wasu sharɗai kafin ainihin in mutum yayi a ce ya shikan sunna na farko dai an ta kunal mutallaqatu mimman tahidu ita wacce za su kadin ta zamo irin wanda take haila ne ba tsohuwa ba ba kuma yarinya karama da bata fara haila ba wa Allah ta kuna haidan ga kenan tsohuwa ko yarinya karama babu wani shikan sunna ko bid'a kanta ita koyaushe mutum zai iya sakanta sai dai ita ma in mutum ya sake ta shika uku a lokaci ɗaya zamu ce shikan bid'a ne sai dai ita babu wani dokan cewa in ka sake ta dole ka dada ita da sauransu koyaushe mutum zai iya sakanta tunda ba ta jinin haila wa Allah ta kuna ha'idan kuma lokacin da zai sake ta kar ta zama tana haila wala nufasa kar ta zama tana jinin haihuwa idan mutum ya sake ta tana cikin jinin haila ko jinin haihuwa wannan ya saba sunna ba shi kan sunna bane zaka ji hukuncin shi a gaba wa an yakuna fi fi fi tuhurin lam yamassa fihi kuma shikan wa an takuna ta kasance fi tuhurin a cikin tsarkin da lam yamassa fi bai shafe ta a ciki bai sake ta idan ya sake ta tana cikin tsarkin da sun sadu a wannan tsarkin shi ma ba shi kan sunna bane shi kan bid'a ne sannan abu na uku wa an yi tsallika fiha wahidatan ya sake ta shika ɗaya kar ya ƙara mata shika in ya zo sakin ya sake ta shika ɗaya yana saki sama da ɗaya za mu ce ya yi shikan bida to kaga wannan su ne ainihin dokoki na shikan sunna kaga kaman ana maka ainihin gata ne farko in tana jini za a ce ka yi haƙuri sai ta gama jinin kaga in matsalar ba babba ba ce kan ta gama jinin ba za ku iya sasantawa idan kuwa ce ha yanzu ai ba ta jini ya mace to ai kun sadu a wannan tsarkin ka bari sai wani jini ya zo ya ɗauke wanda ba ku sadu ba ka sallame ta kaga shi ma za a samu lokacin da za ka iya hucewa ku sasanta idan kuma har aka kai ga hakan duk dai baka huce ba za ka sake ta mace to kai ɗaya saboda kar ka je kai uku ka zo kai nadama ba hanya sai kai ɗaya kaga duk dai ana yi wa mutum ainihin gata ne wa man qala li zawjati anti taliqun duk mutumin da yace matarsa ke sakakkiya ce ko na sake ki wa hiya wahidatun bai faɗi adadi ba kuma shi har a zuciyar shi bai yi adadi ba to yanzu wannan shikan nawa ne shika ɗaya ne hatta yanzu ya aksara min zalika har sai in a zuciyar shi yayin sama da shika ɗaya to wannan zai tabbata abin da ya niyya amma kawai da ya zo yana so ya saki matar zai ce wance na sake ki bai ce ɗaya ko biyu ko uku ko har a zuciyar shi babu adadi to za a ɗauka shika ɗaya ne walkul'u cikan zobe dalkatun shika ne wanda ba'inatun na ba'ini idan muka ce ba'ini akwai ba'inul asgar akwai ba'inul akbar ba'inul akbar shine shikan da kwata-kwata sai ta yi wani aure ta fito shi ko ba'inul asgar shine ba'inin da ba zai yi ya sake aurenta ba sai ba zai yi ya komo da ita ba sai an sake sabon aure da shedu da sadaki da ainihin siga da sauransu to shi kul'i ba'ini ne duk da dai ba'ini ne asgar in adadin shi bai kai uku ba la raj'ata fiha babu komai cikin kul'i wa in lam yusammi talaqan ko da bai ambaci shi ka ba ko bai ce na sake ki ba idza a dadu shi in dai suka sasa da ta bashi wani abu wanda ya khalauha ya zobe ta bihi da shi wannan abun min nafsi da kanshi tace yanzu ni abin da nake so ka sake ni yace yarinya kudi aka biya ka wuro ki ka kudi in na baka kudi zaka saka yace yanzu ma ki gwada kawai ya taɓinci na sisin gwal ɗinta ta miƙa mar yana karɓa kar ma ya ce ya sake ta yana karɓa maimakon auren shi kenan ta saku kuma ba komai ko da yanzu suka sasanta to yanzu ni ba abin ya to ya za mu yi a yanzu mu je wajen malamai mai kuna zuwa za mu ce to ai ba zai yiwu ba yanzu ba ka karɓi sisi nawa ka karɓa ya ce sisi uku sai mu je wajen alwali alwali ya ce sai goma sha biyu shi kenan dole ka biya sha biyu kwarai da gaske yanzu sabon ciniki za a yi kwarai kuwa ko baka ce ka sake ta ba kana karɓa da sunan kul'i wannan mata ta saku kuma ba komai sai sabon aure da sadaki da sauransu wa arkanu dalaki arba'atun rukunnan ainihin shika guda hudu ne al'awwalu rukuni na farko shine muki dalaki mai aukar da shika ɗin dole ne ba zai yiwu a saki mace ba tare da wanda zai yi sakin ba sannan shi kanshi wanda zai saka ɗin wa sharuɗuhu sharaɗin shi an ya kuna musulman ya zama musulmi kafiri ko ya saki matarsa so nawa ma ran da suka zo suka musulunta wannan shi kan baya cikin lissafi sai in musulmi ne ya saki matarsa sannan za a lura da wannan shi kan sannan abu na biyu mukallafan sai balagagge mai hankali balagagge mai hankali kaga kenan falayan aqilu dalaqul kafiri shikan kafiri baya kulluwa tunda muke sharadin musulunci ko sharadi sai musulmi wala sabi haka ne yaro karamin ya saki matarsa bai yi ba tunda shi ya bai da ma hankalin da ya hankalci auren balle a ce shika din bai ma san me yake yi ba saboda haka shika bai yi ba kuma yaron nan ko mu mai bi ne fa in dai har bai balaga ba har yanzu in yi shika wannan shikan bai yi ba wala man zala aqlu dan zai yi kasan mu ne anan yanzu sai yaro ya balaga wani ma shi zai kan shi auren wani kaza kaza da can asali zaka ga wani yarinya ce ana haibanta sai ka ji wannan ya ce yayi wa dan shi kamu sai a ce an bayar ce na karba aure ya kullu kwarai kuwa an bayar na karba aure ya kullu tana jinjira yana yana jinjiri aure ya kullu to irin wannan suka tashi ai kaga suna wasan kaza suna bi za su iya fada ce iska an sake ki ma kidan gidan ku me to wannan kalmar gishirme ne yawwa shi kan yaro karami baya kulluwa hakanan wala man zala aqluhu bi jununin hakanan wanda hankalin shi ya guce da hauka au igma'in ko suma mutumin da ya haukace ko ya suma au nawi zalika ko makamancin wannan mutumin da ya rasa hankalin shi ta wata hanya to in ya saki mace a matsayin bai da hankali din nan shi ka bai ba tana nan a matarsa wasakranu amma mai maye in dai mayen bi khamrin da giya wanda shari'a ta haramta ya shaye mayen au nabizin ko wani tsimi ya sha wanda ainihin an tabbatar da wannan tsimin yana bugarwa kaga shi ma ai kaman giya ne tunda ya ce kullu muskirin khamrun sai ya sha wannan tsimin ko tsohuwar fura ce fa wanda ya bude tana bori kuma ya san dama in ya sha yana fita a yacin sa kawai sai ya sha yana wannan ainihin rububin ya saki matarsa to almashhur mashuhurin magana nufuzu da zaki zartuwan shi kan shi kaga shi ma ba kaulan wahidan bane akwai wanda suka ce ko giyan mutum ya shaye ma ya saki matarsa tunda lokacin bai da hankali ba ta saku ba amma mashuhurin magana wajen malamai ta saku dan ko kwanaki wani yake tambaya na wai mutum ne yake irin abubuwa na aljanu din nan ana hana shi yaki ji har ya zo har ya fita ya ce har ya burkuce sai ya saki matarsa ya wannan shi kan tunda shi ya janyo haukan kaga wannan wajen mayen ma an ce almashura balle kuma wannan fitin mahaukaci saboda haka yi saki matarsa matarsa tana nan ya ce ƙalahu fil jawhar malami ya faɗi wannan a cikin littafin aljawahir ko zahiru zahirin magana a wannan littafin ya ce mai yaza amla shi wannan mai mayan da ya saki matarsa yana iya rarrabe abubuwa ko amla ko baya iya rarrabewa fitik ne bai san miye sama ina ne sama daga ƙasa ba to duk dai in ya saki matarsa shi ka yayi a matsayin shi na shi yayi dalilin gusar da hankalin nashi a jikin shi wa taraza bi qawlihi bi khamrin aw nabizin ya tsaraitu da faɗin shi da yace in yayi mayan da giya ko tsimi amma lau shariba labanan daga wanda da a ce madara ya sha au akala da aman ko ya ci abinci halalan na halal au da wa'an ko ya sha magani ba sa kira minu sai maye daga wannan da yawa za ka ga abin da baya sa maye ne wani ya sha ya maye to irin wannan kaga ai ba ta hanyar haramun bane sai na wucewa shi in dallaka in ya saki mace fi tilkal halati a wannan halin la yazzamu dalaqun shi ka baya lazumtar shi ijma'an wannan ijma'in malamai gaba ɗaya sun tabbatar da haka an saka shi a fagen wayanda ba su da hankali asani na biyu almahallu shine mahallin da shikan zai fada wa huwa shine azzaujatu ita matar da mutum zai saka din ba zai yiwa kawai mutumin da bai taba yin aure ba sai ya ce wai sha'awan shika yake ya sake tafiwa ya saka saboda haka yi dole sai an samu mahallin da shikan zai fada sannan wa sharduhu sharaɗin shi wannan matar da shikan zai fada kanta sharaɗin shine milku zauji ismatar zaujati mallakan mijin ya mallaki igiyan auren matar kablar dalaki kafin ya shika wai irin kanin miji wai har ma za a tambaye ka wai a kanin mijin ya saki mata ya sai ta saku ko za su ce ta saku ta ya yaushe da ma ya mallaki igiyan auren wanda zai saki mace sai idan ya mallaki igiyan auren ko kuma idan ta kakare ya wakilce shi ko alkali yana wakiltan mijin ne wajen sakin matar ba wai shine yake sakanta ba wannan kuma sai in ta kama ake yin haka amma sharadi sai idan mijin ya mallaki igiyan auren kafin shikan sai dai a nan idan kana karantawa a ainihin fiƙihu akwai abin da ake cewa ta'alik mutum zai iya rataye shikan shi ma ba yanzu zai shikan ba zai iya rataye shikan a bisa aurenta wance iya dirin da na aure ki na sake ki sai mu rubuta mu aje kaga ba yanzu ba yanzu bai mallaki igiya auren ba in yanzu ya saka ba ta saku ba amma tun da yace dirin da ya aure ta kaga ya rataye shikan ga aurenta dirin da ya aure ta sai wannan shikan yazo ya aiki sai a ce ta saku الثالث نوكو القصد nufin shika ɗin. lokacin da mutum zai saki mace sai idan a zuciyar shi akwai nufin shi kan faman sabaka lisanuhu duk mutumin da harshen shi ya rigaye shi illa dalaki zuwa ga shika lam ya qala dalaku shika baya uku akan shi yanzu misali mutum ne ya zo gida yana zo ya ce wanke ka mun ruwa ina makaranta shi dama ba gware ne da aka zo wajen shika din wai yana so ya koyi yadda ake shikan sai aka koya mar kamar misali ka ce wance na sake ki wance na yana ta karantawa kamar ga wance na sake wance da ya zo gida ma yana zo ya ce wance kamun ruwa ya ce wance na sake ki kaga harshe ne ɗebe shi ba da niyya a zuciya ba to lam yaqa alayhi dalaqun wannan shika baya aukuwa kan shi kaga anan fatawa da hukunci yana bambanta shi yasa ma ba so alƙali ya zama mufti kai mufti zaka amsa wa mutum fatawa ne da takawa da zuciyar shi amma kai alƙali zaka yi aiki ne da zahiri idan a gaban alƙali ne mace ta kawo ƙaran mijinta ya sake ta ya ce bai sake ta ba su waye shaidan ki ta kawo ga barista ga malam sani a gaban suka zo suka ce tabbas muna ji yana shigowa gida ya kira sunan ta ya sake ta ya ce wallahi ran ke dade a makaranta ne ina koyon karatun abin ne waye waye kaza kaza to kai alƙali ba ruwanka zaka ce mene wa menene wa ma shahidna illa bima alimna ai kawai abin da muka gani da shi za mu yi hukunci kaga wannan alƙali kenan ba ruwan shi da asirin zuciyarka zuciyarka tsakaninka da Allah amma idan aka zo wajen fatawa kuma malami ne mutum ya zo ma fatawanka abin da ya faru ga abin da ya faru ka ga tsoron Allah ne ya kawo shi wajen malamin ya zo ya fatawa saboda haka zaka ba shi fatawa da abin da yake zuciyar shi ka ce mar in dai da gaske babu a ranka lokacin da ka faɗa matarka tana nan bata saku ba yawwa to shine anan wannan yana magana akan fatawa ne wala ya kawo da lakul mukrai hakanan shi kan wanda aka tilasta shi ma baya aukuwa aka tilasta shi aka ce siyasa ki matarsa sai dai tilascin in ka bi mu wala akwai irin yanayin tilascin an tilasta shi da za a kashe shi ko za a kwacewar dukiya mai yawa ko za a kashe dan shi da sauransu Rabi'u na hudu allabzu shine lafazin shika din aw ma yaqumu maqamahu min al-fi'li ko abin da yake tsayawa matsayin lafazin shika din daga ainihin aiki in ma ya faɗi lafazin shika wance na sake ki ko ya aikata wani aiki wanda wannan aikin zai nuna kamar ya lafazin shikan kamar ya rubuta shika amma lafzu amma lafazin shikan fa yanqasimu ila sarihin wa kinayatin wa ma adahuma yana kasuwa gida uku zuwa ga ainihin bayyananne wanda kana faɗa an san shiga ne wa kinayatin haka ran da kuma kinaya wani lafazin gashi nan bai kunshi lafazin shika ba amma kinaya ne shi ma kinaya din akwai ainihin sari akwai mutamal wa ma adawu ma da abin da yawan ce shi ba lafazin shika ba shi ba kinaya ba kuma shi ma yana zaman shika duk zamu karanta su fasarihu bayyanannen lafazin shika dai ma fi lafzu dalal duk lokacin da mutum ya faɗi kalman da lafazin shika yake cikin wannan kalman ala ayi wajin kana ta kowane fuska ya kasance misru an ya kula kamar ya ce mata anti daliqun au anti mudallaqatun au anti madluqatun au anti kaza ya faɗi dai kalman da ta da lam da qaf yake ciki to shikenan kawai ta suku eh da da lam da kaf ba shine dalaka yawa wannan ainihin dalaka din yanzu misali anti dalikul ba ga fa lam kaf ba anti mudallakatun shi ma ai ga sunan ana ana dallaktuki ko kuma dallaktuki ko anti madlukatun duk dai ya faɗi kalman da akwai wannan fa din akwai lam din akwai kaf din a ciki to kaga kawai ba a zancen sai an tambaye shi me yake nufi ai daga ji an tabbatar da cewa ya sake ta ne. Aha, bayan zamu biya a dalaku, to shika yana ainihin lizumta biya da wannan ainihin kalma. Wala ta iru ila niyyacin kaji baya bukatar niyya. Idan je mutum ya faɗi wannan kalman to ba ma bukatar mu ce miye niyyarsa kawai ta saku. Kaga a can wajen fatawa ne ya je wajen malami malami zai bashi fatawa da zuciyarsa amma a nan inda ya faɗa to ba a bukatar niyyar shi kawai ta saku. wa mudlaquha wahidatun idan yayi idlaqin wannan kalman anti daliqun ko anti mudallaqatun yayi idlaqin kalman to wahidatun zamu dauke shi akan ainihin shika ɗaya ne illa an yanwi aksara sai dai yayi niyan sama da shika ɗaya wannan kaga sarihi na shika kenan wal kinayatu hakanan akwai kinaya na shika shi ma kanshi kinayan kismani kala biyu ne akwai zahiratun kinaya na zahiri wa mutamilatun akwai kuma kinaya mutamali wanda za a dauka zai yi shika ne zai yi ba shika ba fa zahiru kinaya na zahiri misul qaulika shine kwatan kwacin fadin ka ta ce wa mace anti khaliyatun wa bariyatun ko anti haramun ko habluki ala garibiki da sauran dai kalmomi na kinaya na zahiri ka ce mata anti khaliyatun ke wofintacciya ce ga barin miji anti baliyatin ke kubutacciya ce ga barin miji ko habluki ala garabi ki igiyoyin auren ki yana kan wuyan ki kafa ide wani kalma wanda ba ainihin sigan talaku din a shiki amma kuma kinaya ne na zahiri wanda daga mutum ya faɗa ba a bukatar niyan shi yana faɗan wannan kalman ta saku kamar yadda zaka ji mutum yana ai daga yau ba ni ba ke ko kuma daga yau zama da ki ya zama haram to malamai duk sun ce wa'annan gaba daya kinaya ne na zahiri wanda baya bukatar niyya sai dai wasu malamai sun tafi akan cewa duk kinaya ko na zahiri din ne sai idan al'ada ya gudana ana sakan mace da wannan kalmar amma idan al'ada bai gudana ana sakan mace da wannan kalmar ba yanzu misali mu a Hausa banza wofi kawai kaga wofi ai ana ana faɗi a matsayin zagi ne ba a faɗi a matsayin shika dan mutum ya ce wa matarsa wofi suka ce bata saku ba a kalman Hausa amma a larabci ya ce an ki khaliyatun kaga ai wofi din ne amma kuma a larabci suna saka mace da haka saboda haka ana lura da al'ada kafin a tabbatar da shika da ainihin kinaya aha musamman ma kamar wayannan kalmomin
kasarihi wa fi annahu la tukun yawwa wai ya kasarihi to wa'annan kalmomin kaman bayyanannen shika ne fi annahu cikin cewa shi la tuqbalu da awahu ba za a karbi da awan shi mijin da ya saki matarsa ta wannan hanyar fi gairi talaki cikin ba shika yake nufi ba in ya ce ba shika yake nufi ba ba za a yarda ba inda ya amfani da wayannan kalmomin anti khaliya anti bariya habluki ala garibiki ko anti battatun ko batilatun da sauransu dai ga sunan kalmomi na kinaya din zahiri suna da yawa wal mutamalatu sannan kuma akwai kinaya mutamala mislu kaman misali mutum ya ce matarsa izhabi tafi ki ban guri wan sarfi juya ki koma inda kika zo to ire-iren wa'annan kalmomin wata kubalu da awahu ana karban da awon shi fi nafiye cikin kore shi kan misali ya koro ta gida sai aka zo wane mun ga ka koro wance me kake nufi yace na ina nufin na sake da shi kenan ta saku ko kuma yace ina nufin ta dame ni ta zo a mata fada ko ta zo ta huta a gida tukuna shikenan abin da ya fada shi za a karba wa adadihi sannan kuma ya faɗi adadin shi kan ma yace yana nufin ya sake ta amma shika daya ko biyu duk dai adadin da ya faɗa za a yake da shi fai zadda annahu arada dalaka idan yayi da awan cewa yana nufin ya sake ta ne amma bai faɗi adadi ba kuma bai ayyana adadi a zuciyar shi ba fal mashhuru mashhurin magana in ya faɗi wayannan kinaya na mutamali din annahu yakunu dalakan zai zamo shika ɗaya ne kawai ba shika uku kaman irin wayancan na kinaya sarihi wasu su zaka ji an ce shika uku ne to shi kinaya mutamali ko ya ce shika ne mashhurin magana yana zaman shika ɗaya ne sai mu tsaya nan wa amma ma ya kuma makamu